والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد باين الله tana magana akan ‘yan uwantaka da son juna a musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙulla ‘yan uwantaka, ya ƙulla son juna, ya ƙulla haɗin kai da fahimtar juna, da girmama juna, da mutunta juna, da taimakon juna, da dunkulewa, da mulmulewa, da curewa, da lelewa a guri ɗaya tsakanin musulmi. Allah ta'ala ce, innamal mu'minun. innama almu'minun kadai muminan gaskiya ikhwatun yan uwan juna ne masu son juna ne masu girmama juna ne masu mutunta juna ne masu taimakon juna ne masu tausayawa juna ne masu tarerayen juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku getta ku dara abin da ke tsakanin yan uwantakanku yan uwantaka a musulunci wani kulli ne na shari'a wanda Allah ta'ala ya haɗa na dindindin tsakanin waɗanda suka yi imani da la'ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. A kowane shashi suke a duniya, a kowane yanki musulmi yake, to ya zama ɗan uwa ne, aboki ne, wato tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi. Allah ta'ala ya ce, fa asbahtum bi ni'imatihi ikhwana kuka wayi gari ku uwan juna saboda ni'imar da Allah ta'ala yayi a tsakaninku Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abi Musa al-Ash'ari Allah ƙara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mumini dangane ga dan uwansa mumini kamar gini ne kamar gini ne shashi yana ƙarfafa shashi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sarkafe tsakanin ƴan yatsunsa yana cewa haka suke amanne a dukule a mulmule a cure haka nan an rawaito daga barawu dan azib yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu da wasu abubuwa guda bakwai ya kuma hana mu wasu abubuwa guda bakwai ya umarce mu da mu dinga dubo mara lafiya duk sanda aka ce wani daga cikin mu bai da lafiya mun sani muna kusa da shi mu je mu duba shi mu yi masa addu'a inda wata gudunmawa mu bashi mu lallashe shi mu kwantar masa da hankali mu gaya masa kalmomi masu daɗi sannan wanda aka ce ya rasu daga cikin mu muna kusa da inda yake to mu je ayi jana'iza tare da mu wanda ya atishawa a cikin mu yace alhamdulillah mu ce yarhamukallah wanda ya rantsuwa akan wani abu da muka ga ba zai iya cika wannan abun ba sai da taimakon mu to mu taimaka masa domin mu kubutar da shi daga rantsuwarsa mu taimaki wanda aka zalunta a cikinmu unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka idan zai zalunci ka taimaki dan uwanka idan an zalunce shi sahabbai suka ce ya rasulullah mun san yadda zamu taimaki wanda aka zalunta amma shi da ya zalunci wanda taimako za mu wasa yace ku hana shi ka ce kai ka ji tsoron Allah idan ka kwace ko kayanka ko ka dauki kayan dan uwanka ka fashi na ranar alkiyama sai an zo an muku hisabi ka mayan masa ƙara ka mayan masa tun a duniya a nan da sauƙi fiye da a tsaya gaban Allah ku amsa kiran wanda ya kirawo ku sannan ku yaɗa sallama tsakaninku idan wato wani abu ya ɓata a taimaka mutum a yi masa cigiya don ya ga abinsa ya hana mu sa zobe na gwal musulmi namiji an hana yi shi yin ado da gwal saboda abu ne na alfahari in aka gwal sai dai ka sai wa matarka amma yin agogo na gwal ko yin zobe na gwal ko links na gwal ko kuma kai bairo na gwal duk abin gwal gwal gwal gabaki ɗaya an hana wa musulmi ya kwalliya da shi sai dai mata ya ce nasu ne kafirai a duniya namu ne mumirai a lahira sannan ya hana mu sha a cikin kofi ko ci da faranti wanda aka yi shi da azurfa duk farantin da aka yi da azurfa ko aka yi cokali da azurfa ko aka yi wato ludayi da azurfa to an hana mu ci ko sha da wannan abin sannan ya hana mu yin akumari wato shimfiɗar da ake akan jaki ko doki wanda ake yin ta da alhariri don alfahari a dinga zama a kai ya hana mu sa alƙasiyi da kuma ya hana mu sa alhariri da istabarak da dibaj waɗannan duka tufafi ne masu tsada na alfahari da nuna takama da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son al'ummarsa su fada cikin hatsari na takama da jiji da kai Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abi Hurairata Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda iyayewa mumini bakin ciki daga bakan cikin duniya Allah zai yaye masa bakin ciki daga bakan cikin lahira duk wanda ka gani a cikin damuwa ka gan shi a cikin bukata ka gan shi a cikin wani hali kai yunkuri ta hanyar bashi gudunmawa sawa'un ta magana ce ko ta kuɗi ce ko ta tallafi ce ko ta shawara ce har ya zama dalilin haka ya fita daga wani bakin ciki da ke damunsa a duniya to kai ma Allah zai duba wani bakin ciki da zaka gamu da shi a lahira sai Allah iyaye maka sai ka zo lahira kana zaton abubuwa za su caɓe ma sai ga abubuwa duk sun tafi a zo su keli a wuce a zo su raɗi a wuce ka ce ah ya naga ana ta wucewa a ce damuwa ce ta damu mutane ka shiga ciki kai ta yaye musu wa man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa wanda yake cikin kunci wanda ya shiga cikin kunci sai ka sauƙaƙa masa yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirati shi ma Allah zai sauƙaƙa masa a rayuwarsa ta duniya zai sauƙaƙa masa a rayuwarsa ta, ta lahira wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirati wanda ya musulmi sutura sutura hanan iri biyu ce ka gan shi ba shi da tufafi ka ɗinka tufafi ka ba shi ya sa ko ka gan shi yana wani kuskure ka ja bakinka kai shiru kai masa nasiha kakka yada kakka faɗa kakka gulmansa kakka yi masa tsurku kakka yada sha inda bai kamata ba ka masa sutura a can ta ma'ana ka masa sutura a nan ta zahiri to kai ma Allah zai maka sutura a duniya da lahira wallahu fi aunil abdi Allah da kansa yake taimakon bawa ma kana abdu fi auni akhihi mutukar kai ma kana taimakawa dan uwanka wa man salaka tariqan yaltamisu bihi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna wanda ya kama tafarkin neman sani neman karatu neman ilimin ya san me Allah yake so a yi yayi me Allah yake so a bari ya bari to Allah zai huwace masa ya sauƙaƙa masa hanyar shiga aljanna mutane ba su haɗu ba a cikin masallatai cikin ɗakuna daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna yin darasin littafin Allah tsakaninsu sai Allah ya musu ta goma shi da abubuwa guda hudu illa nazalat alaihimus sakinatu sai Allah ya sauka musu da nutsuwa ya sauka musu da kwanciyar hankali ya sauka musu da zaman lafiya duk fitina da tashin hankali ba za ta dinga girgiza imanin su ba wa gashiyat hubur rahmatu sannan rahman Allah za ta lullube su wa haffathumul malaikatu malaikun Allah za su kewaye su suna sa musu albarka wa zakarahumullahu fi man indahu sannan Allah da kansa zai ambace su a wajen mala'ikun da suke tare da shi Imam Muslim ya rawaito hadisi bayan Imam Bukhari daga Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwa ne ga musulmi la yazlimuhu kaka kuskura a ce ka cuce shi kaka shiga haƙƙinsa wala yuslimuhu kakka ba da shi inda za a cuce shi kakka bar shi a inda za a cuce shi kakka miƙa shi inda za a cuce shi wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wanda ya shiga ya tsaya tsayin daka ya ga bukatar dan uwansa ta biya to shi ma Allah zai biya tasa bukatar wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyama wanda yayewa wani damuwa daga cikin damuwar duniya Allah zai yaye masa damuwa daga cikin damuwoyin da suke damunsa a lahira Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Abu Hurairata yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslim akhul muslim musulmi dan uwa ne ga musulmi la yakhunuhu kada ya ha'ince shi wala yakzibuhu kada ya masa ƙarya wala yakhzuluhu kada ya tabar da shi kullul muslim alal muslim haramun dukkan musulmi akan dan uwansa musulmi haramun haramun ne irduhu ya taɓa mutuncinta duk abin da zai ba zuwa ga taɓa mutuncin wani sawon a jarida ne ko a mujalla ne ko a rediyo ne ko a talabishin ne ko a social media ne ka taɓa haƙƙin wani musulmi saboda kuna da bambancin ƙabila ko bambancin jam'iyya ko bambancin ra'ayi na addini ka je ka shiga mutuncinsa to Allah ta'ala sai ya tozarta haka mutuncin saboda haka kada mu yi siyasa da rashin mutunci kada mu yi siyasa da gaba kada a yi siyasa da tashin hankali ana kone-kone an fara kashe-kashe an fara kone-kone an fara zage-zage an fara cinna wa juna wuta wannan fa musifa ce wannan bambancin siyasan fa bai halatta maka fa jinin wanda baya jam'iyyarka ba bai fa halatta maka mutuncin wanda baya ra'ayinka ba bai fa halatta maka dukiyar wanda kuka bambanta da shi a jam'iyya ba za fa ka gamu da Allah Allah ba zai tambaye ka wace jam'iyya kai ba amma zai tambaye ka haƙƙin ɗan uwanka musulmi dan mutum baya ra'ayinka ba fa hujja bane na ka ci mutuncinsa dan mutum baya ra'ayinka ko baya goyon bayan dan takararka ba daidai bane ka je ka kona masa dukiya ba daidai bane ka kai masa hari yanzu har ta kai saboda na rashin mutunci da aka fara har wasu sun je sun sari yan agaji a wani masallaci saboda sun ce su dakata ana sallah ba wa matasa ƙwaya da ba su makamai domin su je su sari ‘yan uwansu, su ji ma ‘yan uwansu rauni, wannan abin alhakin kaɗai ya ishe ku game da Allah ranar alkiyama ya muku hisabi mara kyau. So da aka wajibi ne da kowane ɗan siyasa ya sa hannu a gaban jami'an tsaro, ku shina wannan sa hannun akwai shi a gaban Allah. Ka sa hannu cewa za ka yi takara, za ka bayyana ra'ayinka, za ka kafa fastarka, za ka tallata kanka ba tare da cin mutuncin wani, ko wulaƙanta wani, ko tozarta wani, ko ƙona dukiyar wani ko shiga mutuncin wani ko lalata dukiyar wani ba kun yi wannan kun sa hannu dukanku ya kamata ku ja kunnen yaranku da mabiyanku da masu goyon bayanku akan cewa wannan haƙƙin fa da kuke taɓa haƙƙi ne na Allah musulmi ginin Allah ne duk wanda ya rushe wa Allah gini sai Allah ya rusa shi duk abin da kake nema Abdullahi dan Umar ya zagaye Ka'aba ya sake zagaya ta ya kalle ta da kyau yace ke Ka'aba kina da girma amma musulmi ɗaya fi ki girma a wajen Allah dan Ka'aba ba ta sallah ba sallah Ka'aba take ba zagaya ta ake ana bauta a Allah to musulmi da zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah matsayinsa da girmansa ya fi Ka'aba a wajen Allah yace da a kashe musulmi ba da haƙƙi ba ƙara a rushe Ka'aba baki ɗayanta kaku abin yana da nauyi saboda haka mu dinga girmama nauyin haƙƙoƙi na musulmi mu dinga wayar da mutane mu musulmi ne muna da haƙƙi a musulunci ya kamata mu kiyaye da haka annabi ya nanata ya ce yau wace rana ce suka ce yau ranar arfa ce a ina muke ya ce muna cikin garin maka a wane wata suka ce a wata mai alfarma ya ce to ku kiyaye abu uku kamar da kuke kiyaye alfarmar wata mai alfarma kuke kiyaye darajar gari mai alfarma kuke kiyaye ranar arfa saboda tana da alfarma to ku kiyaye kowane musulmi ku kiyaye masa abu uku damuhu jininsa. Duk abin da za a ce asara ko a yanka ko a caka ko a doka, ka kiyayi kanka. Ka kiyayi kanka da yi, kai matashi, da ake amfani da kai, a biya bukatu a tafi a bakka, kai matashi da aka baka kwaya, masu baka kwayan nan busu ba ‘ya'yansu ba, kai matashi da aka baka wuka ko aka baka adda ko gariyo ko gatari. waɗanda suka yi haka su ba ‘ya'yansu ba, an baka a cikin rana, an baka da yunwa, an baka a cikin wahala, kuma an ɗauki makami, an baka, an ɗauki ƙwaya, an baka, kuma an halasta maka, ka je duk wanda ka gani baya ra'ayinka ka sare shi. Wata ran ma idan ƙwaya ta ƙwaya juyawa suke ta saran junansu. Masu lalata ƙwaƙwalen mutane, masu lalata tunanin matasa, ya za a yi Allah ya ba musu wannan alhakin. Ya za ka yi naka su shiryu, ya za ka yi naka su tsira duk da kana ka ɗauke su ka kai su london ko amurka ko ƙasashen turai ko suna cikin gida mai ac ka sa suna kallo ta talabishin ana saran 'ya'yan wasu ba 'ya'yanka a ciki kai da kake cewa sai wani kaji ɗansa yana sai babana ya kamata mu kiyayi kanmu ku yi wa kanku lissafi matasa kada ku bari ana amfani da ku kuna zubar da jinin wasu wa irduhu da waɗanda ake ɗaukar nayin su shiga rediyo a biya su su sana'arsu ci mutuncin wancan zagi wancan ɓata wancan yi ma wancan ƙage duk abin da kai ɗina yana rubuce a gaban Allah in ka je zaka gaya wa Allah saboda bambancin siyasa ko bambancin ra'ayi ko mutum baya yinka cin wannan ya halasta maka kai masa sharri kai masa ƙage ka ci mutuncinsa ka ɓata masa suna sana'ar ka kenan da cin abincinka wa maluhu ya halasta maka ka zo ka wawashe dukiyar mutane yanzu ana wani taron kaga an wawashe masu tsire masu nama masu balangu masu tallan kaya masu tura aya masu sallar rake masu sai da ayaba da lemo kawai sai a daka musu wawa wahalar ta muku haka kullum musulmi alal musulmi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ku kiyaye abu uku ka a kama ka ranar alkiyama da laifin jini ka a kama ka ranar alkiyama da laifin dukiyar wani ka a kama ka ranar alkiyama da cin mutuncin wani bi gairi haƙƙin wala ta hasadu ka ku dinga hassada wala ta najashu ka ku dinga wa mutum zire ka taya abu da tsada ba dan ka siya ba dan uwanka ya fada cikin tayin wala ta bagazu ka ku jina kiyayya a tsakaninku ana gaba ba a ga miciji wala ta dabaru ka ku ba juna baya wala ya bi ba'dukum ala ba'd kada sai mutum yana siyan abu ka zo ka taya fiye da nasa kaskasi kada mutum yana neman aure an kusa bashi ko an bashi ka zo ka kada shi ka ɓaci wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama ƴan uwan juna kowa yana mutunta dan uwansa yana ganin kimarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane musulmi yana da haƙƙi shida akan musulmi in ka gamu da shi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ya kira ka ka amsa in ya nemi shawararka da nasiharka ka ba shi shawara ka ba shi nasiha ka ilmantar da shi in ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah idan ba shi da lafiya ka je ka duba shi idan ya mutu ka bi shi in yana neman gudunmawa ka ba shi a irin wannan yanayi akwai buƙatar ba da gudunmawa wasu tattalin arzikinsu ya yi ƙasa wani yanzu ba shi da abin ma da zai ci ba shi da abin da zai sha kuma babu kuɗi a hannu ya kamata mu yi amfani da wannan mu nemi aljanna duk sanda jarabawa ta zo maka ka kalli Allah a farko tukunna gashi muna ta kokari mu canja kuɗin mu domin kan mu asara kuɗi to mu kokari mu canza halayen mu kada mu asara lahiran mu yadda ba a karɓar kuɗi wata ran kuma za a wayi gari ba a karɓar tuba in har za a ce ba za a karɓi kuɗi ba mu shiga bala'i ina ranar da Allah ya shelanta cewa daga yau ya daina karɓar tuba to mu yi wa kanmu gyaɗar dogo mu kyautata alaƙar mu da Allah zukata gaba ɗaya a hannun Allah suke mu koma gare shi zai mana maganin halin da muke ciki اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم